أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور مهدثاتها فان كل مهدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin ash-shama'ilul muhammadiyya na Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura الترمذي رحمه الله تعالى littafin da ke bayani game da sifofi da ɗabi'u na fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan rana ta litinin a yau muna sha hudu ga watan muharram 1448 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da 29 ga watan 6 2026 miladiya muna fata Allah ta'ala ya bana muwafaka wannan kuma shine darasinmu na 11 a cikin wannan littafi mai albarka darasi wanda ya gabata muna cikin babu ma ja a fi libasi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baban da ya zo yake bayani game da tufafi na ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi to hadisai da dama sun gabata a cikin wannan littafi ko kuma a cikin wannan babi yau za mu tashi ne hadisi na 66 a wani wurin 64 ne aka ce ko 64 قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان الأنبري عن جدتيه دهيبة وأليبة عن قيلة بنت مخرمة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمان مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته وفي الحديث قصة قصة طويلة أولا حديث حديث حسن imam turmidi ya fitar da shi a cikin jami'in shi a kitabul ada da wannan sanadin da kuma wannan matani imam albani ya hassana wannan hadithin a cikin sahih wa da'if na sunan turmidi don haka hadisi ne hasan mana kan kafa hujja da shi a hadithin ƙaila binti makarama ƙalar ta ce رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناغا ماكين الله سيرا دا امنشن الله ستبتا غريشي وعليه اسماء اسماء جمع سما كما مثال ني اسباب جمع لنا سبب اسماء جمع لنا سما اذا كتي السمن wa huwa thawbul khaliq ma'ana tufafi wanda yake ya tsufa ya kodi kenan ta ce ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa alaihi asmalu yana sanye da tufafi waɗanda suke kodaddu mulayyatai ne wannan tasiriya ne na mulayya shi kuma tasgiri ne na mula'a wannan ana faɗan shi ne akan duk tufar da ba a ɗinka ta ba wasu ka ce kamar ka ce gyabto da kuma mayaki to ta gane salama a cikin wannan yanayi na sanya waɗannan tufafi waɗanda suke sun koɗe mana ba tumkakkun kaya ba ne kana ta bi za'afaran su waɗannan tufafi suna mana an rina su da za'afaran wa ƙadi na fadatku wannan yau da gobe wannan koɗewan ta tahiyar da wannan alama ta za'afaran mana za'afaran ɗin wato kaɗan ne me yasa ya zama kaɗan saboda yau da gobe ya tahi saboda tahiyar shi ce ma alaihi sallallahu alaihi sallama ya sanya domin akwai hadisin da manzon sallallahu alaihi ya hana maza su sanya tufar da aka yi mata rini da za'afaran ko kuma wasu nau'uka ne na rini da ake daga ci akwai za'afaran to an hana mutum ko kuma ce namiji ya sanya ma mata sukan saya to namiji ba zai sanya ba annabi sallallahu alaihi anan ya sa tuha wadda aka rina ta da za'afaran to amma rinin ya tafi yau da gobe ya tafi sai dai dan saurin saurin shi ne ake gani mali ce wa fil hadisi qissatun tawila a cikin hadisin akwai wata kissa mai tsawo kenan a isar malam a can gaba zai ambata mana ita a cikin hadisosin da zai zo da sunan gaba insha Allah amma dai a taƙaice isar ita wannan kaila bintu makarama mata ce wata tana tare da mijinta sai mijinta ya rasu da kuma sai aka samu ɗan uwan wato ɗan uwan mijin wani sai ya kwace 'ya'yan da dukiyar ya zalunce ta to shi ne sai ta yi takanasta kano ta wazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallama domin tana neman haƙƙinta to a cikin wannan kissar ce ta zo ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin irin waɗannan nau'i na kaya kenan bayanin kissa za ta zo nan gaba insha Allah a wannan hadisin yana karantar da mu tawadu na ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ne da yake sanya tufafi ba tare da takallufi ba me ma'ana takallufi dorawa kai mana duk abin da ya samu za a yi amfani da shi wannan kuma ba kaskanci ba ne ina ta fahimta abin da dai ake so mutum ya samu tufafi waɗanda suke masu suturcewa kuma waɗanda suke wankakku tsaftatattu amma don kasa waɗansu kaya sun ɗan kwana biyu sun ɗan koɗe duk wannan ba matsala ba saboda ga cikin halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sani anan ne malamai suke kira musamman ga malamai waɗanda suke arabbaniyuna su kasance ababen koyi ne a cikin dukkan waɗansu sufofi na annabi sallallahu alaihi wasallam musamman abin da ya shahi wato ɗabi'u da halaye na tawadu lalle lalle kowa ya zamanto mutawadi ne me ma'ana mutawadi duk wani malamin da zai zo a yanzu a matsayin shi na malami ya nuna matsayin shi da daukaka da kaza ya tsosano wannan ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam to bai kamata ba a ce kai da kake koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kake karantar da mutane wato sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda ya kamata a yi koyi da shi kuma a same ku ku malamai kuna attabahi kuna hutu na hutu da nuni game da abin da shafi tuhashi kaga mutum ya dorawa kan shi wasu nau'uka na tufafi wani habbashi zai sai ya sanya kaya waɗanda suke zubi ne daga sama har ƙasa kuma gaba da baya gaba da ba ƙaramin dorawa kai ne kana wahaltar da kanka kuma a wannan gaba ka karkace game da abin da ya kamata kai eh, ba ce baka ka fito a wani yanayin da bai kamata ba har za ka ga waɗansu suna cewa wai in kai malami kana shigan waɗansu kaya musamman a waɗansu jihohi ko kana sanya kaya iri kaza ko hula iri kaza wai awam za su rena ka eh wai wai gaba garin mutane za su rena ka to yanzu kai a matsayin ka na malami ne har abin ya lalace za ka riƙa koma kana koyi da awam awam ne kamata su yi koyi da kai ko kai ne ya kamata kai koyi da su ka gaba wani abin da ya kamata a ce sifa ta tawagu sanya man wajen sanya kaya da hula da sauransu a ce kuma a ce malamai sun lalace sun zo suna gogayya da masu kuɗi da garin mutane wai in kasa kaza kaza za a rena ka ai kamata ya a ce su awam su yi koyi da malami ko ba haka ba kuma an malami ya kai malami inda haddan kayan ka ne zaka zama malamin ai baka malimta ba haka ya kamata ce ilimin da kake tare da shi da takawar da kake tare da shi da kuma wato tawadu'unka shi zai sa waɗannan ɗaliban ko yaya ka hutu sai su kai kowaye da wannan ne ya kamata amma da hutu na hutu ba wajen kayan sawa wajen hula wajen shiga motoci wajen gine-gine gidaje a wannan dai zamanin malamai da yawa gaskiya sun bauɗe kuma akwai da yawa daga cikin wani manhajar suna masalullah salamata wa afiya na rukun Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan sallar mu sallar salama ta kowane gefe na rayuwa da haka dai kaga wannan hadisin yana nuna maka tawadu shi zai sa irin waɗannan kaya ko ɗaɗɗu ko babu abin da ya rage mishi daga cikin ɗaukakar shi da rashin shi da aka kai ma ba ce baka samu kwallo amma in ta kama babu laifi ka sa da aka dai wannan shine abin da wani hadisi yake koyar da mu cewa tawadu manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma sanya kayan da suka kama ba tare da takallufi ba da wani bashe bashe da waye kana ta dora ma kanka a sai hadisi na gaba hadisi na 60 بقي كون شدة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن الفضال حكم مفضل بشر ابن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم شمان حديث إمام ترمذي فتر بشي أشكي جامعين شي كتاب الجنائز باب ما يستحب من الأكفان babin da yake bayani akan abin da ya kamata a yi likafani da shi a wani hadisi abdullahi dan abbas ne yake cewa ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi yana cewa alaikum bil bayadi min athiya ma'ana alaikum ay ilzamu kenan ku lazimci fararen kaya ku zaɓi fararen kaya wajen lokacin da za ku zaɓi tufafin da za ku zaɓi shine alaikum bil bayadi min athiyab wannan umarni ne na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ku lazimci sanya fararen kaya shi kuma kaga al'amru yaqtadi wujub shi umarni kai tsaye yana hukumta wajibi sai in ya kasance akwai wani sarif akwai wani abin da zai karkatar da shi daga wajibi ya koma mustahabi kamar anan hadisan da suka gabata mun ga ya sanya jajayen kaya mana ja wanda yake na garwai da wani launi ya sanya tsanwayen kaya kuma a gaba za mu ga cewa wato ya sanya baƙaƙe da sauransu to wanne yake nuna cewa ashe wannan umarnin ba na wajibi ba ne na mustahabbanci an bayyanta ko kina alaikum bil bayadi min asiya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyal basha ahya'ukum rayayyunku su zaɓa daga cikin tufafinsu su zaɓi farare su ya zama kasance shi ne tufafinsu ya ma mai zama da ke zama to mu'uzam kuma fi yawa zama farare kenan waɗanda suke rayayyu ya kasance suna sanya fararen kaya sai ce wa kafin fiha mautakum hakanan matattunku ku yi musu likafani da fararen kaya sai ce fa innaha min khairi thiyabikum domin su fararen kaya suna daga cikin mafifitan tufafin da za ku sa a hadisi na gaba wato zai gaya mana a daga cikin illoli ko ma'ana sabubban da ya sa annabi sallallahu salama ya wannan umarni da cewa mu sanya fararen kaya wannan kaga yana ba mu labari ko yana fa'idantar da mu cewa annabi sallallahu salama yakan sanya fararen kaya shine da mahalli shayi a cikin wannan hadisi hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abi dhar yake cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi thawbun abyad na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanye da fararen kaya malamai suka ce fararen kaya sanya su shi ma yana nuna tawadu an gane ko domin yana asalin halittar shi dama galibin kaya farare yake duk wanda wanda ka gani gaba daya farare bayan an yi su ne ake rina su a mai da wannan ja a mai da wannan baki a mai da wannan kaza a mai da wannan kaza amma galibin farare to mutum ya sanya kaya a asalin su ba tare da an adanta shi da wani abu wani yana nuna tawaru kaskantar da kai game da wannan mutumin wanda ya sa kuma kasancewar su su ne mafifitan kaya hatta a jikinka kai wanda ka sa su akwai fa'ida da kake samu ta fararen kaya suna sanyaya ciki musamman ana zafi sosai to su fararen kaya sukan ije maka zafi ne maimakon waɗansu launin janyo ma zahin suke su ƙara ƙona ka to banda wannan dai suna nasu alasalama ya ce shi ne khairu ya fi kumto shi ne mafi bishi fa'idodin aka ce za a tafaɗi suna da yawan gaske waɗansu an sani waɗansu ba sani ba da haka wani hadisi yana nuna mustahabbancin zaben fararen kaya mutum kenan wanda zai sa cikin kayayyakin shi hadisi daga malaka cewa haddathana muhammadu bin bashar qala haddathana abdurrahman ibn mahdi qala haddathana sufyan an habib ibn abi thabit ayman an maymuna ibn abi shabib an samura bin jundub قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا البسوا البياض فإنه أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم شمعنا حديث حديث ne ingantacce Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami kitabul libas babu ma jaa fi lubusil bayan babu da yake bayani akan sanya fararen kaya Imam Al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Mukhtasarul Shama'il manzo sallallahu yake cewa hadisin samura dan jundub manzo yake cewa ilbasul baya ay min athiyab mana ku sanya fararen kaya sai ce fa innaha athhar wa atyab me yasa yace ku sanya fararen kaya domin su fararen kaya atharu sun fi tsarkaka sun fi tsafta domin dukkan wani nau'i da za ka sa na kaya idan suka samu wata matsala to yakan koyuwa amma in farare ne wannan za su baka dama kullum ka zamna a cikin tsafta abu kaɗan ya taba nan ka tsaya dole gobe ka wanki amma in wasu launi ne daban ko wani jajjaje ne ko baki ne ko waye wani yake sace kana sashi ba a gane a shi kai a cikin dauda kake a kazamta kake kuma ka sani saboda ne sutura taka ta ɓoye wani kamar me yasa manzon sai ya ce su ne atahar saboda su kazamta kaɗan suna nuna haka suna nuna kawai ka ruki kana ga za su dora ka kan kullum kana saman tsaftace manzon sai ma yake cewa wa atyab kuma su ne wato mafi tsarkaka da kuma daɗin sawa da kuma su ne suka fi kamar da ya ce khairu siyabukum mana su ne suka fi fararen kaya kenan ina ta fahimta na haka nan sallallahu alaihi wasallama wato a cikin addu'o'in shi wanda yake yi wa kansa ko kuma wanda yake ma mamata wato idan yana addu'a yana roƙo ga Allah subhanahu wata'ala ya wanke bawa daga zunuban shi wankewa na ƙwaƙwaf sai ce Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas sai ce ya Allah ka wanke ni daga zunubaina kamar yadda ake wanke farar tufa daga kazamta kaga ita kullum tana kuma har wajen wankin ma in wani nau'i ne ka zo ka wuce fata-fata kakan iya shanya ta saka ka amma in wari ne to wannan daukan za ta tsaye ka tsaya ka wanke da gaske za ta fita sai ta tsaftace ita gaba daya an fahimta da haka yusuf sarwa ke cewa kenan fa inna adham da haka ita tafi tsarkaka sai ce wa kaffinu fiha mautakum ma'ana ku yi likafani wa matattunku game da waɗannan fararen tifafi waɗanda suke su ne suka fi dacewa kina a zaman tobai ɗaya da mai kuɗi da shugaba da talaka duk ga suna kowa na kankace da wani mai tsadan ma bayan faɗi da ya ƙara na kiran da kafani a mustahabi ne shi ma an so kamar yadda mustahabi ne ka sa fararen kaya to an so a yi da kafani shi ma da fararen kaya amma idan babu aka yi da wani launi da ban yayi na'am sai hadisi na gaba mali ce haddasana ahmad ibn mane qala haddasana yahya ibn zakariya ibn abi zaida qala haddasana abi al-mus'ab bin shayba عن سفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداه وعليه مرط من شعر أسود نعم شما أنا حديث حديث نين غتشي إمام مسلم يا فتر دشي أشين كتاب اللباس آه باب التواضع في اللباس باب اللي كي بيان كسكن تردكي أو جن سنة تفافي kenan babu girman kai da kuma nuna cewa kai sai ka nuna kasaita a wannan babu a hadisin aisha rana tabbata a gare ta take cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za ta rada ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya fito wato a wata safiya idan ka ce gada mana bayan sallar asuba ka hira ta fito da jijji shi kenan ya fito wa alaihi mirqun wato idan aka ce mir shine kisa'un wasi' yuktazaru bihi wato tufa ne wanda yake mai fadi wanda ana yin gyamto da shi ana kulla shi a matsayin tufa kenan a matsayin gyamto shine mir to take cewa ta ga ma'aikin Allah da jijjihi yana sanye da wannan tufa min sha'arin wannan tufar an yi ta ne daga gashin dabba aswad kuma launin wannan tufar baki ne wato malamai suka ce wannan tufa ne yana daga cikin mafi kaskantar tufa a wancan lokaci ba shi da wata daraja an gane ko amma duk da haka saboda tawadu na annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi da haka imamu muslim a cikin kitabul libas ya ce babu tawadu fil libas sai ka wannan hadisi baban da yake nuna kaskantar da kai da rashin nuna isa da daukan kai a wajen sanya tuba rasul salama ya sanya wannan kuma an ce tuba ce ma mai kaushi amma da ka rasul salama wato ya sanya ta shi ma dai wannan hadisin yana nuna mi tawadu kuma yana nuna halaccin sanya bakaken kaya an fahimta ko haka fahimci can an ce alaikum bilbi sai na khairu thiyabikum wannan ana nuna mustahabbanci ne wani shi yake amma kuma ja'iz ne ka sa wani launin da ba launin da ba a fari ba kaman baki da sauransu sai dai ko launin da shari'a ta hana irin su jajja kumbili jajjawur wannan baya halitta amma kana iya sanya ja da kuma wani launin daban kamar da sabai suka muke ta ganin da sai sun gabata cewa sun gane sallama fi kullatin hamra a cikin kwamfule na jajayen kaya abinda ake yi mana masu sharshar jajayen a sai hadisi na gaba male ce حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة آه، ابن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين آه، شما وانا حديثي حديثي نين غاتشي imamu tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'in shi a cikin kitabun libas babu ma ja fi lubus aljubba wal khuffain yana hadisi ne ingantacce a hadisin al-mughira dan shu'ba shi kuma daga baban shi yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle ma yakin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi labisa jubbatan ya sanya jubba idan aka ce jubba a نوع من اللباس يلبس فوق القميص كما muke babban riga ke shige-shigen gari kamar ka sa ne ake cewa da in ka sa riga da jamfa kaga za ka ɗora gari a sama to jubba tufar da ake ɗorawa ne a saman in ka sa kaya ka ɗora su a sama kuma wannan manyan kayan da limamai suke sawa in za su yi limancin juma'a da sauransu an gari tuwanin sallama ya sanya wannan jubban rumiya wannan nisba ce ilan rum mana an samu ta ko kuma an kera ta daga garin rum su kuma wancan gari gari ne na kafirai ana fahimta haka wani yake nuna halaccin amfani da kayan da ya zo daga garin kafirai ba ba ba ya bincika ba menene kaza kaza a'a inda ya tufa ce ta zo babu kawai amfani za a yi da ita sai dai a kowane da ta sa mai shari'a ko cikin tafasir ginta ko nau'in dumka ta ko rabin da kama da haka da ake ne wannan wato riga ce babbar riga wanda ake korawa saman kaya wanda aka yi ta zo daga rum sai ce dayyikatal kummai ne ma'ana wanda hannun rigan sun yi kunci sun matse an gane ko shi ma na nuna halaccin sanya rigar da hannun ya matsa tun da shi marawacin harifin wato harisi yana da kissa a yakin tabuka ne a nasarar da salama ya tsaye a cikin tahiya kuma sai ya nemi biyan bukata sai ya keɓance shi kuma a sahabin sai ya bi shi da abin da yake na ruwa da da sauransu bayan ya ƙara biyan bukata ya zo zai yi arwalla a lokacin nasarar salama da zai arwalla hannun basu ma ba a yi hudu su dole sai dagewa ya daga ƙasa ya dage rigar tukun yi wanke hannaye ina ta fahimta saboda kumcin kumcin wannan ke hannun riga to shi ma suka ce halaka ne ka sa riga mai ambatsattsen hannu amma dai mai fadin suka ce ya shi an gani nasarar salama ya kai waɗansu abubuwa ne don kawai a nuna mana halaccin abin yin nau'ukan kayakan da yake sawa da wasu waɗanda suke ɗan shi sharuwa da waɗansu nau'i kaza nau'i kaza a wancan lokacin ma ba ya ɗaga su daga cikin waɗansu fitattun kaya amma nasarar salama yake sanya su don a nuna maka kai bawan allah wato kadda ka dami kanka tunda a ce sanya waɗansu tufafi da nuna kaza da ko iri kaza ko ɗinki kaza wani ɗaukaka ne yana da ƙima a wajen Allah wanda ake ɗiga shi to da Annabi sallallahu shi zai fi kowa a ciki eh tunda dai kuma ya zama haka to kenan ana baka samfari cewa a yanda Allah ya ajiye ka rayuwarka ka gudanar da ita yanda take kada ka matsa ma kanka kuma kada ka ba kanka wahala kenan ka tabbata akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ake kan shi kaga rayuwa yake sauki ba tare da an wahala to wannan hadisi shine hadisi na ƙarshe a cikin wannan babi wanda yake mana bayani game da tufa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan muka yi lura za mu ga cewa a cikin wannan baban mun ga nasarar sallama ya sanya nau'uka na kaya daban-daban ya sa rawani ya sa izari mana mu ce gabto kuma ya sa rida ya sa kamis da kuma kisa da sauran nau'uka ne na kaya daban-daban hakanan kuma an sa laununuka daban-daban kaga mun ga ya sa wato kaya masu launin sha kullatul hamra hadisi ya gabata ko kuma ya sanya tsanwayen kaya ya daga cikin sahabai ga musulun salama a cikin wato tufa waɗanda suke a khadrani mana a cikin tufa guda biyu waɗanda suke tsanwaye ya ga ya sa tsanwayen kaya yanzu mun ga wannan hadisin ya sa baki an gane ko kuma wato ya sanya kaya kuma yana daga cikin ma kayan da ya fi so kaya waɗanda suke akwai lau ba na wani zane a jikinsu shi ma hadisin ya gabata da haka dai kenan wannan yana nuna maka cewa waɗannan duka halak ne wannan baban kamar sauran babi ne kenan abu ne wanda yake mafito abu ne wanda yake yana da yalwa yana da faɗi komi halatta ne cikin abin da za ka sa na tufafi sai abin da shari'a akwai ta haramta na bayyanta launi ko kala ko kaza wanda shari'a ta wadda kuma ɗan kaɗan ne banda kaza banda kaza sauran duka ka je ka sa halaka kuma ka kiyaye wasu sufofi ko kamanceci na da kafirai ko da mata inda aka kiyaye duka wannan to albabu wasi nan ne muka zo ƙarshen wannan babi insha Allah kenan sai babi na gaba babi na tara malici babu ma ja a fi aishi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baban da ya zo ko kuma athar ko hadisan da suka zo suke bayani game da wato yanayi na rayuwa na annabi sallallahu alaihi wa sallama na abinci wato idan aka ce aish ana nihin abba'am ko gida ko kuma kut annabi sallallahu alaihi wa sallama wato abincin shi ya kasance kut ne ta akwai ɓa'am ko abinci akwai gida kuma akwai kotu to na ka bi su a kwakwafu na ma'anonin su ɗa'am ko abincin da za a ce a more gida kuma abincin da za ka ce gina maka ciki shi kuma kut abin da wato za ka ci ka rayu idan ba ka same shi ba to za ka samu matsala a rayuwarka to abincin annabi sallallahu alaihi kut ne me ma'ana kut shine ma ya suddu ramqa min al abincin da zai sa in ka ci za ka rayu idan ka rasa shi to za ka samu matsala a rayuwarka an gani kuma annabi salama ya kasance daga cikin ɗabi'ar shi wato yakan duk abin da ya shahi jin daɗi ne na duniya da yana ɗan ƙanantawa kawai abin bukata kawai shi ke baya dorawa a saman bukata kuma ya yarda da haka kuma haka yake so haka ma ya yi addu'a Allah ta'ala ya sanya rayuwar shi a irin wannan tsari domin hadisi ya inganta a cikin sahihain bukhari da muslim wani salasalama ke cewa allahumma rizuk ala muhammadin kuta ya Allah ka azurta iyalan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan abinci ba mana kara an kada kenan abincin da ku ya zama to kenan wanda kawai in mutum ya rasa shi zai samu matsala kuma in ya ci shi dai zai tabbatar da asalin rayuwar shi ba dole ba sai ya ƙara da waɗansu tahsiniyat kenan da ya kasance da ruriyat da hajiyat kaɗan amma tahsiniyat na sallallahu baya baya wato waiwayawa ko kuma kallo zuwa gare su daruriyat shi ne abinda dole da shi za ka rayu aka ce hajiyat kuma abinda za su ɗan ƙara kammala abin ya ɗan tahi tasiniyat kuma a huce bancin an ci kaza an ci kaza kuma a ƙara da kayan marmari da morewa kawai a shantake ana ta tona shi da tasiniyat to nan sallallahu bai cika ba baya waya akan wannan na kai addu'a Allah ta'ala ya sanya abincin iyalai shi ya zama kutun daidai bukata kawa abinda mutum zai rayu mana jikin shi karfi bauta wa Allah amma ba a yalwata ba cikin wannan na'am sai hadisi na farko a cikin wannan baban hadisi na 71 ko 70 daidai حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان آه، ممشقان من كتان فتمخط في أحدهما فقال بخ بخ كو بخي بخي يتمخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرة عائشة مغشيا علي فيجيء رجائي فيدأ رجله على عنقي يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا نشور لا إله إلا الله a wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce imamul bukhari ya fitar da shi a cikin kitab al-iktisab bil kitab wa sunna a hadisin abu huraira ko kuma muhammad bin sirin yake cewa kunna inda abi huraira yace mun kasance a wajen abu huraira ya zala tabbata a gare shi wa alaihi thawbani mumashshaqani wato yana da tufafi guda biyu waɗanda suke an musu rini min kattal daga kattal a mumashaka ne masubugata ne bilmishki wa huwa ɗinul ahmar kenan yana da tufa na kattal waɗanda an musu rini da wani nau'i na laka ja da suna amfani da shi a wajen rini فتمخط فيه فتمخط في أحدهما أبو هريرة سي يفد ماجنا da ɗaya daga cikin waɗannan tufafi nashi guda biyu kenan ya ya hudda majina da shi wato an kai wani matsayi na wadata wanda kuma zabin duniya ya zo ya yalwata wannan sai ya tuna mishi wani hali a can da da suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na rishi da kuma fatara na abinci da kuma kayan sawa to shi ne faƙala sai ya ce bach ko bachin bachin wato suka ce wannan kalimatun tuqalu inda rida wal'ijabi da shi wato kalma ce wanda mutum yake faɗinta idan ya yarda da wani abu ko kuma yana faɗin wani abu wanda ya ba shi mamaki ko ya tuna wani abu kamar mutum in kuna bai mutum tukka ya haka kaga yi wato ya faɗi wannan abun ne akwai wata ƙissa ya akwai wani bayani a ƙarƙashin wannan to shi ne sai abu da ke cewa yake mamaki ya tamakhatu abu huraira filkata yanzu abu huraira ne yake shafe majina daga wannan nau'i na tuha sai ce laƙaiti ra'aituni ya ce lalle na tuna ina tuna kaina a wani lokaci wanda ya wuce ya ce mana na ga kaina mana ina tuna kaina wani ru'iya ziniya ce mana yana tuna kanshi a can da sai ce wa inni la'akhiru fi ma baina minbari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hujrati aisha ya ce lalle tabbas na kan faduwa tsakankanin mumbarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ɗakin aisha ya dara tabbata a gare ta magshiyan alayya ina sumamme na suma abu huraira ya dara tabbata a gare shi ya kasance yana daga cikin shine arifu ahli sufa kamar shine jagora ko kuma ce shugaba wanda yake kai kawo da kankanin annabi sallallahu da ahli sufa ahli sufa waɗansu ne daga cikin sahabbai waɗanda suka katangance kansu suka ƙaurace don bautar Allah don hidima wa addini don kuma kawai keɓance kansu game da karatu da ruwaya ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam to Abu Hurairah shine shugaban su wato shine yake bada labari wataran ya some sai ce faiji uljadi mana sai mai zawa ya zo a lokacin da ya suma ya fadi yana makarkata fayadahu rijlahu ala unuqihi wannan mutumin da ya zo ya ganshi a wannan halin wato sai ya dora kafar shi akan wuyan abu hurera saboda su a wancan zamanin abin da suka saba wato idan mutum na cikin wannan halin aka mishi irin wannan abu yakan samun sauki idan aljini ya yaɗe mutum ko mutum yana farfadiya to idan suka same shi al'adarsa sukan dora mishi kafa a saman wuya to na yana sauƙaƙa abu to sai mutum ya zo ya same shi sai ya zaci cewa falfadiya ce ta kama shi aljanai ne suka shaye shi sai ya dora mishi kafa a sama wuyan shi sai ke cewa yura an yi annabi jununan wato mutane suna zato suna ganin cewa kamar hauka ke tare da ni aljanai ne suke tare da ni suka shafe ni sai ya ce wa ma bi junun ni ba wani haukar da ke tare sai ya ce wa ma huwa illar junun ba abin da ya sa da cikin wannan halin na suma da shiga wannan halin yunwace kawai to wannan halin da yake na lokacin da allah ta'ala ya ma sahabbai budi an yi futuhat ya zama amiri ma ya zama shugaba har sau biyu ya zama a bahrain ya zama a madina allah ya buɗa musu ba lokacin ne sai ke tuna halin shi na da wani kuma shi yake sa bawa ya gode wa Allah idan kana cikin wani hali na ni'ima na jin daɗi to ka waiwaya baya ka ga ta ina ka biyo ka zo wannan hali amma da yawa daga cikin mutane man cewa suke irin wahalar da ya sha yunwar da ya ji ko talaucin da ya yi duk sai manta tun da Allah ya mishi wadata Allah ya mishi kaza Allah ya ba shi mulki bal wannan ma yana haifar ma da wani dagawa saboda ta ɗabi'ar wadata takan sa mutum dagawa to da mutum baya tarihi baya baya ga abin da ya baro can to ba zai abin da ya dace ba ba zai gode wa Allah ba yadda ya kamata amma duk mutumin da ya kasance wannan halin shi ne to wallahi za ka same shi kullum cikin godiyar Allah domin ya san me ya baro can kuma ya san kaddari ko kuma da girman gwargwadon ni'imar da zai ke cikin ta a wannan hadisi imam al-albani yake cewa wa yuhmalu wad'u abi hurairata min al-ju'i على الفترة التي لم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم فيها طعام ويواسيه wato lokacin da abu huraira ya shiga wannan halin wato ana fassara shi ne lokacin da ko kuma fatarar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi da abincin da zai ba su waɗannan ahalus sufa rumar sallallahu alaihi wa sallama shi ke ciyar da su shi ke taimaka musu ba yadda za a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai abinci kuma abu huraira ya shiga wannan hali mustahil bayan da za a yi da haka yi haka da haka kenan da haka ma ummu na aisha take cewa wato sai a ga hilal uku wata biyu kenan a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ba dora ba dora tukunya ba aka tambaye ta me kuke ci ta ce kawai da biyu ne da ruwa ki ake ci abin da dai ba a rasa to dan ya kasance ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yakan samun kai shi a irin wannan hali kaga wajibi ne kowa mutane suna da jaza mutane suna da kashi da gaugawa wanda bai kai kabare da mutum yana ta aishi kamar Allah ma ya tsere shi wane ne kaza kaza da sauransu za ka zama shi a cikin ƙoshin lahiya balma za ka same shi wani da abincin shi a ƙoshe yake da Allah ta'ala ya ma duniya ni'ima yunwa yunwa ta ƙaura da wahala kaga wani in dai ba sahara ba ya je bacci a ce ga wani kawai yunwa ta kashe tsananin yunwa kawai an fahimta amma dai ta rayuwa yunwa ta kashe mutum ta me ta yadda baya cin abinci har yunwa ta haifar da wani shila ya rashin lahiya ya kashe shi amma ce ko ga kan tsananin yunwa kawai ka mutu gaskiya Allah ya ma al'umma neman a yanzu da wahala ta yanzu hatta almajiri masu bara abinci ya san zaba in ka ba su tallo shi ga a cikin a kowai gidanka a saman gwalolonka a zuri za su ajiye maka a saman dan in bai gani ba su mai sun zama ya ga Allah ya yi rauta amma a wancan lokacin ka kalli yanayin da ake ciki a su ma da yunwa a gidan sallallahu sallama a yi wata ɗaya ba a ɗora tukunya ba a wata biyu a faru kaga wannan tarbiyya ce ake baka kai kasance mutum ne mai haƙuri mai juriya ne game da jarrabawa na Allah subhanahu wa ta'ala a gare ka albani ke cewa wa inna ma zakara tirmidhiyu hadha alhaditha huna liyadulla ala diki aishihi sallallahu alaihi wa sallam لأنه لو كان لديه ما ترك أصحابه هكذا والله أعلم ذاك baban babu ma ja'a fi aishi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ana hudin siffanta nau'i na abincin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma kuma hadisin kawai aka bada labarin irin halin da Abu Hurairah yake ciki na yunwa a wancan lokaci an gane na karba ne ce wannan yana nuna cewa wato a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ma babu shi yasa da haka wani yana nuna maka cewa wato yanda su waɗannan suka matsu su ma haka sallallahu alaihi wasallam نعم سيادة سنة مالك حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الدبيعي أولوري الدبيعي بالتسريع عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الدفف قال أن يتناول مع الناس آه حديث مالك بن دينار يكتوى ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيبو آه مدوبا سيها وانا حديث شما حديث نين انغاتشي imam tirmizi ya fitar da shiki a cikin babu zuhud imam albani ya hassana shi a cikin muhtasaru shamai da haka shi ma hadisi ne na cikin na yake cewa ma shabi a rasulullah sallallahu alaihi wasallama min khubz da dai annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba koshi ba da buruji wala la'amin ko kuma nama illa ala dafaf sai dai ala dafaf to shi ne malik bin dinar yake cewa sa'altu rajulan min ahlil badiya na tambayi wani mutum daga cikin mutanen ƙauye maddafafu me ake nihi darfafu ƙala sai ya ce an yatanawala ma'an nas ma'ana watanin salasalama baya cin burodi da nama ya goshi sai in ya kasance wato tare da mutane sai ya kasance tare da mutane ake ci ko ya yi baƙi to saboda ɗebe musu kewa kyautatawa baƙo so sai zamna tare da su ana ci ana ci wani har ya kai mana ya ci ya ƙoshi amma a ɗabi'ar shi baya ci ya cika ciki haka he ya ƙosha kawai yana ci ne bakin bukata ina ta fahimta a wannan fassara da malik dan dinar ya yi a ciki malamai suke cewa akwai wato isti'ana da kuma neman taimakon da ahalul fanni ko ahalul ikhtisas mana duk wani fanni to yana ya kyautu idan kana neman bayanin shi da sanin hakikanin shi to ka tambaye masanin shi saboda a wancan lokacin su 'yan ƙauye su ne suka fi sanin larabci da tacaccen larabci da kuma ma'anonin haƙiƙanin kalmomi naka da ya ce ala dafaf ya ce sai ya samu wani balaraban ƙauye sai ce mashi wani ala dafaf kenan sai ya ce ai shi ne a ci da jama'a ya ci da shi da baƙin shi a za mu gani a can gaba imamu tirmidhi wato zai zo da wannan hadisi domin shi wannan babu babu ma ja a fi aishi rasulullah sallallahu alaihi wasallama babu ne guda biyu a cikin wannan a cikin wannan littafin ko masu wato tarjama guda daya ta wannan babu ne tare ne ko to idan ka je babu na hamsin da biyu a can ma za ka samu babu ma ja a fi aishi rasulullah sallallahu alaihi wasallama nafsu shi inda kaga anan haka za ka same shi anan sai kawo hadisai biyu a can kuma ya ka hadisai da dama malamai sun yi ta tattaunawa me yasa ya yi haka wadanda suka ce wato shi wannan hadisi wannan babin na babi na tarke a nan yana mana bayanin wato sifar wato kamar rashin da kuma babu babu rashin abincin a rashin ake bayani ana a gane kuma rukuncin shi kuma a can nau'ukan na abincin ne za a yi bayani da ko da wanda yake so da irin abincin da ya yi marmari da kaza da can irin su ne za a yi bayani waɗansu haka suka faɗa waɗansu kuma sun ce a wasu nusu ma tare yi su da wani zuwa ya zo da wancan yana ta fahimta to idan a can malam zai zo da imamu tirmidhi zai zo da wannan hadisin kuma sai ya hakaito wato fassarar wannan kaliman ala dafaf yake cewa waɗansu malamai suna cewa aladafaf huwa kasaratul aidi shi na aladafaf mana abincin da maciyan shi suka yi yawa domin suna cewa kasaratul aidi ala ta'am min barakati kenan yawan hannu a cikin abinci yakan sanya wa ma wannan abincin albarka don haka imam ahmad yake cewa kenan idan jama'a alattaɓami arba'an faɗaɗi kamu inda abinci ya haɗa abubuwa guda hudu to wannan abincin ya cika ke ya ce abu na farko wato a ambaci suna allah idan za a fara ci a farkon ci a ce bismillah a ƙarshen shi a yi a godewa allah a ce alhamdulillah a ƙarshen shi kuma ya zamanto maciyar masu yawa ne kuma ya zamanto abincin na halaka to in dai abinci ya hada waɗannan abubuwan guda hudu shi to wannan kamun abinci ya cika kenan da abin da muke bukata a gare shi yayi da haka kenan wato annabi sallallahu sallama in dai shi kadai ne baya tsaya kawai ya kama abinci ya ci ko zai ci ne bakin bukatar da zai rayu ya zama kamar kutse kenan abin da zai ci kawai don ya rayu bautawa Allah amma inda har zai ci abinci ya koshi to sai in da jama'a ne ko baki to in ana ci to anan yakan ci har ya koshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ke nuna cewa ma'ana abinci mutane da yawa su ci ya fi ka ci kai domin wannan albarka babu da in a ci in bukata ta kama ko a bashi asatin shi laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata Allah ce ko ku ci gaba ɗaya ko ko a ci daban-daban babu laifi amma a haɗu a ciyayi wannan baban a kai shi za mu da insha Allah tun da lokaci yayi babu na gaba babu ma ja a fi hufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kuka lura babu da ya huce babu ma ja a fi libasi ko tuha mun ga nau'in tuha kuma sai ya zo da zancen aishu rayuwa sannan kuma sai ya zo da zancen hufi ka ya kamata a ce tun da an yi zancen tuha sai a zancen hufi takalmi dan ciki sai a zancen na'al takalmi wanda yake buɗaɗe da kuma sauran wannan to malamai sun yi ta kokarin me yasa imamu tirmidhi ya kawo babu aisha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a tsakankanin su gaskiya ba samu ba amsa akan wannan wallahu ta'ala ala wa da kan shara'atan anan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure kuma Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصل لنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصل ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته